أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده yawa sai wannan hiliyatu ɗalibul ilm ana ina ne zan mu tashi arba'in da nan mun yi siyanatul ilmi al'amur sana arba'in da bakwai cikin ladubban ɗalibin ilimi ya ce siyanatul ilimi kiyaye ilimi in balagta mansuban in ka kai wani matsayi fata zakar ka sani ka rika tunawa anna hablal wasal ilaihi cewa igiyar da ta ja ka ta kai ka wannan matsayin ɗalibuka da ilimi shine neman ilimin nan da ka yi fa bi fadlillahi da farala Allah ne suma bi sababi ilmuka da sababin ilimin da Allah ya baka balagta ma balagta kakkai inda kakkai min wilaya na shugabanci fi ta'alim wajen karantarwa awul futiya ko fatawa awul qada'i ko alƙalanci wa haka za ko ma menene dai yace fa'adil ilmi qadaru to ka ba ilimi daraja shi da matsayin shi wa hazzahu min al'amal bihi da kuma daraja shi da matsayin shi na da aiki da shi wa inzalahu manzilatahu kuma ka ba shi matsayin shi da Allah madaukin sarki ya bashi in ka yi zamana ka duba wancan matsayin ko bangaren fatawa ne ko bangaren alkalanci ne ko bangaren karantarwa ne ka yi zamana kuma ka da shi sabon Allah ya ce wa hazar masalaka mala jurullahi wa karin ka guji shiga mashigar da wanda bai girmama Allah allazi ne ya alunal asasa wanda suke sa babban tushe shine hibzul mansub kawai su tsare matsayin nasu fa yadawuna alsanatum an qaulul haqi sanadi harshen su gami da faɗar gaskiya ba ruwan su da faɗar gaskiya su dai me za su samu wa hamilu hubbul wilaya alal mujarati yace sai san shugabancin ya dauke sai sa sa akan zalunci falzam rahimakallah ka lazumta Allah maka rama al muhafaza ala qimatika ka kiyaye akan qimaka bi hizdinika ka kiyaye addinin ka wa ilmika da iliminka wa sharafi nafsika da kuma darajar kanka bi hikimatin wa diraya da hikima da kuma sani wa husni siyasa da kyakkyawan shugabanci ihfazillah ya fazuka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ihfazillah fi rakha'i hafzuka fi shidda ka kiyaye Allah cikin yalwa sai kiyaye ka cikin tsanani wa in asbahata adila min qiladatil wilaya in kuma ka wayi gari kai wohintacce ne game da maratayin shugabanci wa haza sabiluka walau ba'dahin wannan ita ce hanyar ka koda bayan wani lokaci ne fala ba asbabu lahi fa innahu azul muhammadatillah azul mazammatin wa man qasa don saboda ya ce wannan Allah ya kautar da kai ne abin yabo ne ba abu ba ne na zargi kuma da kaskanci don Allah ya baka ilimi ya baka wannan amma bai baka ba wani matsayi na wani mai fatawa ko wani alkali ko wani limami to wannan ka tabbatar da cewa ba Allah ya kaskanta ka ba wa min al-ajib anna ba'd man hurima qasadan kabiran min at-tawfiq la yakun indahu al-iltizam wal inaba wa ruju' ila Allah illa ba'da at-taqa'ud ya ce a babban abin mamaki wasu da yawa da Allah ya haramta musu babban taufiki game da katar zai kasance basu da lazumta da kuma komawa ga Allah sai bayan sun yi retirat fa haza wa in kana tawbatuhu shar'iyya duk da wannan tuba shi shar amma lokacin da yake aikin lokacin da yake matsayin yana shugaban kaza yana malami guri kaza a lokacin da wannan matsayin yake profite yana dokarya doka Allah in ya kasance mai karantarwa ne a makarantu da wannan zai yi profite yana taɓa ta ɗiyan mutane da wannan zai ta profite yana amsa cin hanci da sauransu bai ya koma ga Allah sai da ya retira ta ya san tashi ta kare he lahira ya ce lakin na dini huwa dinul ajaizu sawa duk da wannan ya ce he da tsuha sai koma ga Allah he da retira tuba ce ta shari'a ba abin zargi ba ne ce amma dai addinin shi bai wuce addinin tsahi ba illa izla ya ta'adda na fudan amfanin shi bai shafi kowa ba kawai bakin karan kanshi amfanin ya tsaya amma wakati wilayatihi amma lokacin da yake shugabancin halal haja ila ta'addi na fi lokacin da ake bukata amfanin shi ya shafi har wasu ma fatajiduhu min azumin nasu fujuran ka same shi shine mafi girman kowa fajirci wa dararan da kuma cutarwa zaka gansu a cikin wanda suka kasance wani inspector ne wani konsaye ne na larabci zaka gansu ga sunan babu albarka cikin ilimin kaman maka ce ba larabci ya karanta ba yadda 'yan wancan 'yan duniya za su yi cin hanci da zalunci da amfani da wannan wajen bata ɗiyan mutane da matan mutane duka da wannan duka su ta su ɗaya baya koma ga Allah ba lokacin da yake shugabancin kawai shi cutarwa ya zama madadin ya zama amfani a wannan bangaren da ya karanta au bara da kalba akharasul lisani anil haqi ko kuma ya kasance mai taushin zuciya mai sanhin zuciya ne harshen shi bebe ne gami da faɗin gaskiya ce fa na uzu billahi min alkhizlan na gaba na 48 almudaratu lil mudahana ya kasance mai lallashi ne ba mai mudahana ba mumudahana da ka sassauto don a daidaita da marasa gaskiya ko masu bid'a ya ce almunahada hulqu almudahana hulqun munhaddun ita mudahana ɗabi'a ce wadda take ta zubda daraja ammal mudara fala amma shi lallashi ba haka bane suna kama da almudahana da almudara lallashin wani dan saboda ya fahimci gaskiya ya sha bambam da kai ka saki gaskiyarka ka sassauta don saboda ku daidai da wanda yake mai bata ne ya ce lakin la takhlalu bainahuma sai dai kakka gama tsakanin su kakka cakuɗa tsakanin su fatahamilukal mudahana ya zama mudahana ta dauke ka ila hadarin nifaqi mujahara zuwa ga hararta munahuci kyarara wal mudahana allati hiya tamassu dinika da mudahana da ita shafar addinin ka zata na 49 algaramu bil kutubi ya rika yin begen littattafai sharaful ilmi ma'alumi yace darajar ilimi sananna ce li umumu nafi saboda amfanin shi mai gama kowa ne wa shiddatul haja ilai da tsananin yadda ake bukata shi ka hajatul badani ila al anfas kamar yadda jiki yake da bukatar lumhashi wa zahurun naqas bi qadar naqasihi kuma yace bayyana naqasu tana tabbata ne daidai yadda kan rasa naqasin ilimi wa husulul lazati wa surur yace samun jin daɗi da farin ciki bi qadar tasil daidai gwargwadon ilimin ka a cikin wannan duniyar walihaza istadda garamu tullabi bi talabi shi yasa begen ɗaliban ilimi ya yi tsanani gami da neman ilimi wal garama bi jam'il kutubi da kuma bege gami da hada littattafai ma al intifa tare kuma da koruwa kenan ya kasance duk wanda yake da ya san daɗin ilimi ya san ya ratsa zuciyar shi to neman ilimin da hada littattafai da karatu zai kasance kullum yana tare da shi ya ce wala hum akhbarun fi haza ta tsulu suna da labarai malamai cikin wannan sha'anin wanda zai yi tsawo mun taɓa karanta shi a darasin bukhari وفيه مقيدات في خبر الكاتب يسر الله إتمامه ينا دلتا عند خبر الكتاب لا بار عند الله سعى إلى ساشي يأتي فعليه أكم وانا مغانا فأحرز الأصول من الكتب ككياي أسلي رغتكين للتتوي وألم أنه لا يغني من كتاب عن كتاب كساني تشوى منها كتاب عن كتاب للتاهي بي ودا ترواغمي للتاهي kakka yi tunanin cewa ai tunda ina da wancan ba na sai wancan ba ina da wancan dukkan su duk wanda ka gani littafi ne matukar kana da halin shi kawai ka saya zaka ga abin da ka samu cikin wancan ba ka same shi ba a wannan ya ce wala ta hasho maktabatuka kada ka tattara maktabarka wato shawush ala fikirka bil kutubil gusa'iyya kuma ka shawwashe tunaninka da littattafai wanda suke kawai tumbukuwa ce kamar abin nan ce shara ne la siyama kutubul mubtadi'a balle da tattawai na bid'a fa innaha summun naqim saboda su dahi ne mai hallakarwa na hamsin kenan ka sallar tattawai da zaka zaba ka sallar tattawai da zaka saya yadda duniya ta cika da tattawai yanzu ba kowanne bane kawai zaka gani ka ce ga ya burge ka ka saya wani in ka saye shi sai ya zama ka sayi dahi ya hallaka ka da kanka sai ka shawarci malamin da ya kamata ka shawarta kafin ka saye shi kiwamu na hamsin kiyamu maktabatika tsayuwar maktabarka alaika bil kutubul mansuja ala tariqatil istidlali na hore ka ka samu littattafan da an saka su ne akan hanya ta kafa dalili wanda in sun haɗu komai sai sun kawo dalili kamar littattafai na baya bayan wa tafaquhu ala ilali ahkami da kuma fahimtar illoli na hukunce hukunci duk wani hukunci aka faɗa sai an haɗu illa shi sai an haɗu dalilin da yasa aka faɗe shi wal gausu ala asrarul masail da kuma nutso a cikin sirri na mas'aloli kamar ya zama na masalan littattafan da suka zama cikin fikihu ne na malikiya su ahadari ishmaru iziya risala kawai wannan na ɗaliban ilimi ne an yi su an tattara ka rike mas'alolin amma in kana so ka san sirrin ilimin sirrin mas'alolin mudawwalat na fikihun malikiya ga sunan manya masu mujallar goma goma ko ishirin ishirin kuma fikihun malikiya ne to wannan a su zaka ga da dalili da hujjoji da komai da komai wa min ajalliha kutubu shaykhayn daga cikin mafi girman su akwai littattafan malamai guda bi shaykhul islam ibn taymiya da dalibin shi ibn al-qayyim rahimahullah sai dai su wannan ba kowa yake gane su ba wa alal jarati fi zalika yace daga cikin hanya a wannan min qabl gabanin haka wa min ba'd da kutubun da wanda suka zo bayan su ma'ana kahin sai ibn taymiya da wanda suka zo bayan su da wanda suka gabace su al-hafiz ibn abdul bar al-hafiz ibn abdul bar ajallu kutubihi at-tamhid mafi girman littafin shine at-tamhid lima fil muwadda min al-ma'ani wal asanid sharhin muwadda ne mujallad 20 na sauke shi ina ganin da shekara 15 na biyu al-hafiz ibn qudama ibn abdul bar Allah mishi rahama Allah ya bashi kyakkyawan rubutu da kyakkyawan bayani da kuma yadda kowa zai fahimta al-hafiz ibn qudama rahimahullah shi kuma babban littafin shine al-mughni almuguni babban littafin ambaliya kuma wanda ya gina shi ne akan fiqhu ta sauran mazahib ma sai alhafizu zahabi Allah mashi rahama shi ma da tawon suna da kima da ibnu kasir da ibnu rajab da ibnu hajar mai bulugul maram da imamu shaukani da sauransu sai al-imam muhammad ibn abdul wahab sai kutubul ulama'i da'awa sai kuma littattafai na da'awa wancan duka littattafai ne amma wa min ajma'iha wanda suka yi tattarawa ad-durar sanniya littafin ad-durar sanniya na gaba al-allama sana'ani babban malami a sana'ani mafi girman littafin shine mai amfani ne subul salam sharhin bulugul maram ne wanda sosai ya takaita shi kuma yadda ɗaliban ilimi za su fahimta sai na al'allama siddiq hassan khan alkinnaushi shi ma na baya bayan nan ne amma yana da rubuce-rubuce masu kyau masu kima sosai na sha biyu al'allama muhammadu aminu shankidi mai adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an tafsiri ne wanda sosai ba a yi ba kamar shi a cikin baban shi tafsirin qur'ani da qur'ani na hamsin da ɗaya a ta'amulu ma al-kutubi yin ta'amuli mu'amala da littattafai la tastafi da min kitabin ta ta'aruf islahu mu'allifi fi ba zaka fa'idantu da littafi bai ka san istilahin mawallafin shi cikin shi in nace kaza kaza nake nace kaza kaza nake ne kamar misali mukhtasarin ba muqaddimu karanta kuma ka fahimci me yake nihi to zaka ga an yi ta bada ka baka san me yake nihi bai kawo matsala ce ala sahihi wal muqtar ko ala al muqtar ko wal azharu kaza wanda shi da abin da yake nihi daban kai kuma kawai lafazin kake kallo baka san me yake nihi da su ba da sauran littattafai da dama shi yasa muqaddimar littafi take farko farkon abu wajibin da ya kamata mutum ya hardace kamar bulugul maram kaga a ƙarshe ya ce ina ce kaza kaza nake ina ce kaza kaza nake ne duka wannan ba mukan ba istilahin shi ka sani ba zaka ta karanta baka san me yake nihi ba wa kasiran ma takunu muqaddima kashifatun an zalik da yawa muqaddima take yayi maka wannan abun fabda min alkitabi bi qira'ati muqaddimati duk littafi zaka fara shi ka fara karanta muqaddimar shi me shi ya faɗa na hamsin da biyu wa minhu daga ciki iza husta kizaban idan ka samu littafi fala tudkhiluhu fi maktabatuka kada ka sa shi maktaba kawai ka aji illa ba'da an tamurra alaihi jardan sai bayan ka bibiye shi ka tsiraitar da shi au qira'atu li muqaddimati ko ka karanta muqaddima shi wa faharisihi da faharisikin shi kaga abin da ya kumsa kaga abin da ya kumsa kamar yanzu misali wannan littafin na jiya da muka karanta na malamai masu matan su in kana so ka karanta muqaddima kuma can karshe ka rika faharis kaga da wani malami da wani malami da wani malami ne aka kawo in ba lokacin ka karanta shi duka sai ka zabo wanda kake bukata kamar mun ga sai ibnu abi zaid mai risala sai ibnu labbar su qadi babban malam malam mai ashifa shi ma yana daga cikin su zan mutar shi ce amma in ja'altahu fi fannihi amma in ka sanya shi cikin fannin shi fiye maktaba a cikin maktaba faruba ma marra zamanin wafatar umar so da yawa zamani zai wuce rayuwa ta wuce dunan nazarfi ba tare da ka duba shi ba kawai ana kawowa ka kwasa ka sa cikin maktaba ka aje ba tare da ka duba shi ba ya zama har abada baka san me yake cikin shi ba dan goban ma wani zai zo wa haza mujarrabun yace wannan kuma abin jarrababbe ne duk littafin da aka kawo tun kan ka kwasa ka sa shi maktaba ka bincike shi ka karance shi ka san me yake ciki in ba manyan littattafai ne mudawwalat da tsarin da aka yi wanda zai baka damar ka san me yake cikin shi na 52 ijamul kitab shine yi ma littahi ijam a hudda mishi abin nan a hudda mishi gwaranci idan ka tabtafa ajimul kitab idan zaka yi rubutu kai ne zaka rubuta to littahi ka gusa mishi gwarancin shi abi izalatu ujmatihi wa zalika bi umur wannan kuma kamar abubuwan da zasu zo na farko wuduhul khatbi ka yi shi da kyakkyawar rubutu wannan yana faɗa wancan lokacin nasu da ya zama na kwafi ne zaka yi ba sayarwa mu yanzu kawai sayarwa ne zaka gashi rubutu mai kyau baka da alaka da rubuta amma su wancan lokacin takardunka ne zaka saya ka amso littafin ka rubuta da kanka ka yi rubutu mai kyau na biyu rasmuhu ala dawi qawaidin rasmi kuma wannan zai zama na wannan ka'idodin su ne har a rubutu na yanzu na kwamfuta na ordinator ake amfani da su shi yasa aka zaɓi nau'in traditional arabic kamar wannan shine kowane littafi za a yi da shi za a buga shi saboda shi yahi kyau kuma shi yahi hudu rubutu da kyau rasmuhu ala dawi qawaidin rasmi al imla kuma ka rubuta shi akan ka'ida ta rubutu ba wata ka'ida ba da kai kadai ka san abinka wa fi haza mu'allafatun min ahammiha daga cikin littattafan da suke nuna maka sanin ka'idodin wannan na rubutu suna da yawa mafi muhimmancin kitabul imla na Hussein Wali sai ƙawa'idul imla na abdulsalam muhammad harun sai alfardul alam almufradul alam na al-imam al-hashim rahimahullah ta'ala sai an naqadu li mu'jam wal ihmal lil muhammad da ashkal li ma yushkil da tasbiti alamatu tarqim fi ghairi ayatin aw hadis duka wannan littattafai ne wanda suna guda biyar kinnan suna karantar da kai yaya ake rubutu in za a yi rubuta littafi yaya ake kiyayewa ba haka bane kawai kai abin da ka ga dama nan gurin zan tsaye da shi insha Allah kenan sai na gobe insha Allah ina ga shi sai mu yi shi ya zamana sabudu da garin sabudu biyar kin ne zan mi sai mu yi sabudu da umdatul ahkam da wannan yau gobe kuma mu yi umdatul ahkam da wani daban tunda shi umdatul ahkam shi da wamamme ne in ya kare ma wani za a sa shi in ya kare a sa bulugul maram in ya kare mai yiwa a sa sunan nasa'i ko makamancin yawa mutul hakam da shama'il da shama'il tun da sirar tare suke sai
ana son littafin nan wanne na yi magana na najiyar da nan da mutum
a na jiya wanda muka yi aha na malam muhammadu ba eh to mun dai mai magana na ce To.
bugu su kan biyar aha wanda sai na bugu na a eh tun da ke lasu a juma'a he ka tuna he ka tuna mana yi magana tun da juma'a zan mu sa zan mu karanta shi insha Allah na na wuce shi ke insha Allah